السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شا bakwai ga watan biyar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ranar ɗaya ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da uku alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abin da yake shiri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar banifan dudde daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul hajji tun daga farkon surar allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko mun zo aya na talatin daidai yau za mu tashi aya na talatin da ɗaya zuwa abin da allah ya so allah maɗaukin sarki ya taimaka mu kan mu manta jiya mun karanta cewa Allah yana cewa zalika wa man yu'azzim hurumatillah duk wanda ya girmama abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya sanya su a matsayin abun a kula da su ma'ana duk da ke malaman sun yi bayanai akan hurumatillah da kuma sha'airillah wasu na ganin hurumatullah shine ayyukan hajjin da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta akan bawa don mutumin da ya kula da su to lalle Allah subhanahu wata'ala yake cewa yin haka shine mafi alkhairi gare sa a wurin ubangijinsa kuma Allah shine ya halasta muku dabbobi na gida duka sun halasta ku amfani da su sai dai wa'inda Allah ya lissafa muku cewa bai halasta ku ce su ba kamar yadda Allah bayyana mana a cikin suratul ma'ida la ce ku nisanci kazanta daga bautar gumaka ana ku nisanci kazanta daga gumaka malamai suka ce wannan min bayaniya ce amma gumaka gaba ɗaya babu alheri a wajen bautar su an ambace su da kazanta ne saboda mutane su kara kyamar su idan mutu ba ma ka son a ambata masu bale a ce ka bauta musu kuma Allah ya ce mu nisanci magana wanda yake na ƙarya cewa wani Allah ne ba Allah da ya samu da kasa kaga wannan magana ce ta banza magana ne na soki burutsu don magana da ba haka take ba mu nisanci ta Allah ya ce hunafa lillahi bin Abbas ya kaddara hunafa kamar umarni ake ba su ma'ana kunu mukhlisina lillahi ko bayan Allah ku kasance masu tsarkake addini ga Allah. Hanafa jami ne na Hanif. Hanif shi ne wanda yake karkacewa shirka ya kama hanya ta tauhidi. Domin bayan Allah ku karkatu zuwa ga rike tauhidin Allah, zuwa ga kaɗai ta Allah shi kaɗai. ghaira mushriki na bi kar ku zamo masu yau shirka ga Allah ana kar ku zamo masu hada Allah da wani shirka ba ta da amfani yanzu Allah yana son ya siffanta halin kafuri da ya rike wani Allah yana bauta da halin mutumin da ya kukuto daga sama bai san inda ya kama ba misali mutum yana cikin jirgin sama sai jirgin ya rikici sai ya yi ta juyawa da mutum yana sama jirgin ya nufo ƙasa wanda yake cikin jirgin nan bai san inda zai kama kuma bai da zaɓi cewa jirgi ya yi cikin ruwa da shi ko ya yi saman duki da shi a sai da ya ga abin da ta kaya ko haka bane da haka duk wanda yake mushirki ne in yana ibada halin shi kama halin mutumin da ya kuto ne daga sama shi sa Allah ya ce wa man yushrik billah duk mutumin da ya hada Allah da wani halinsa faka annama kharra minas sama kamar wanda ya kukuto ne daga sama fatah afuku tsayiro tsuntsaye suka kama namansa suna ci ai fata hudu tsuntsaye suka bi shi da sakwata suna yaso sonsa au tahwi bihi rihu fi makanis hiqa ko kuma iska ta kada shi zuwa ga wuri mai nisa idan mutum ya kubuto daga sama ko dai ya watse in ya zo ƙasa tsuntsaye su samu abinci ko ba haka ba ko in iska ta ɗauke shi sai na tsigira mata aje shi mana bai da matabbata ma'anar ayan kamar yadda mutumin da ya kubuto daga sama bai da matabbata inda zai faɗo to haka ma wanda yake bautar wani Allah bai da wurin da ibadarsa take tsayawa duk wani abu da ya gabatar na alkhairi kamar ya jefa shi ne a iska babu inda zai tsaya saboda Allah ba zai karɓi wannan aiki ba haka a mafi alkhairi mutum ya rike Allah Allah ce zalika wannan menene kenan malamai suka ce wannan bayani shine abana goron wanda ya riƙe wani Allah a matsayin bauta. Zalika wannan bayani wa man yu'azzim sha'airallah duk mutumin da ya kiyaye wuraren ibada na Allah. Ce samaluma suka ce me bambancin da Allah subhanahu wata'ala anan da yace wa man yu'azzim hurumatillah da kuma nan da Allah ce wa man yu'azzim sha'airallah me bambancin hurmatillah da kuma sha'irillah kun gane misalin ko malamai suka ce hurmatullah shine ayyukan da Allah ya shar'anta a cikin aikin hajji sha'irillah wuraren da Allah ya ayyana a aikin hajji cewa in an zo nan kaza za a yi in an zo nan kaza za a yi akwai tsayawa a arfa akwai kwana a muzdalifa akwai kwanakin da ake amina akwai inda ake zuwa a yi ɗawafi akwai inda ake zuwa a yi safa da marwa wayan na amakin su ne sha'a'irillah to amma irin aikin da ake yi in an zo wajen ɗawafi wajen safa da marwa ba irin shi ake yi ba in an je muzdalifa ba irin shi ake yi ba in an je arafa ba irin shi ake yi ba ko akwai ko duka ɗaya ne to wa'annan ayyukan da Allah ya bambanta sun zama hurmatullah ma'ana ku girmama aiki ku yi shi yadda Allah ya ce kuma a inda Allah ya ce missa ba a dawafi sai maka Allah shi ya ce haka yake so shi kenan a makka missa ba a tsayuwa a arfa ma'ana ba a tsayuwa a ɗakin kaba sai an yi an je arfa missa aka zaɓi arfa ta zama wurin tsayuwa haka Allah yake so ka girmama wannan me yasa aka ce a baro arfa a zo muzdalifa a kwana haka Allah yake so to duk wuraren da Allah subhanahu wataala ya ayyana ya ce ajena ajena ajena ajena Allah ya ce to wanda duk ya girmama wa'annan fa innaha min taqwal qulub to wannan yana daga cikin jin tsoron zukata da bayan Allah suka dashi kula da kyau fa innaha min taqwa wannan yana daga cikin jin tsoron Allah ma'ana ta ce ko ba ta cika ba duk wanda ya girmama wuraren ibada wa'inda Allah ya ce a girmama su ya yi ibadar a wurin to yana daga cikin jin tsoron Allah kuma sai aka ƙara da cewa ƙulubi malamai su ce saboda zuciya shine mahalli na jin tsoron Allah shi sa aka ambace shi anan kun fahimta Hausa muhallin da ake sa tsoron Allah a ji shi ne a cikin zuciya na sai Allah ce zalika min taqwal qulub wannan yana daga cikin jin tsoron zukata lakum fiha manafi' ku dai bayina wa'inda kuka je yin aikin hajji mana kuna da amfani da za ku yi da me da dabbobi wa'inda za a yanka su bayan an gama aikin hajji shi ne lakon fiha manafi za ku iya amfanuwa da su raƙumma wanda kuka keɓe don yin aikin hajji don yanka su Allah ce idan lokacin yankansu bai yi ba kuna iya ku hausu kuna iya ku sha nononsu kuna iya ku amfani da su da kun fi ha manafi'u ila ajalin musamman zuwa wani lokaci na daban kinan ko da an keɓe dabba da niyyar me da niyyar yin hadaya da ita to amfani da ita bai haramta ba kuna iya ku amfanu da ita kafin lokacin yanka ta shi shine ila ajalin musamman thumma mahilluha ila albayt alatiq sannan bakiran da za a ji a yanka wannan dabba shine bayt alatiq dakin Ka'aba kenan je mun yi bayani cewa summiya bi bayt alatiq li'annahu u'tika min jababira min jababiratil ard domin an yanta shi daga manyan kafaran duniya ɗakin ka'aba wani kahiri bai zo ya mamaye shi ba ya zama ƙarƙashin mulkin shi ko kuma baitul ati da ɗaɗɗen gida saboda shi ne farkon gini wanda aka ɗora shi a bayan ƙasa to kenan inda za a yanka dabba ilal baitul ati zuwa abin ga ɗakin ka'aba kula da kyau ila harafi ne na jarra akwai kuma min harafi ne na jarra malamai suka ce da Allah ya ce ilal baitul atiq yana nufin harami in kun tashi yanka dabbar da za ku yi hadaya da ita ku yanka ta cikin harami kenan ba sai kun ɗauko ta kun kawo ɗakin ka'aba duk gurin da yake cikin harami ne in kun ka yanka yankan ku yayi an fahimta masa shi kuma harami yana da faɗi inda zagayen da yake da harami tafiyan yana iya ɗaukan a ƙafa yana iya ɗaukan tsawon kusan awa biyu kana iya yi a ƙafa ko awa ɗaya da wani abu ko awa biyu kafin ka ta harami daga nan kama ina za mu ƙaddara shi kinan kana da nisan daga nan ya kai haro banda lokacin yanka yayi kana iya ka yanka babu laifi ba sai ka zaka dakin ka abin da yana cikin harami sai samalwa suka ce shi yasa ba a ce summa mahilluha min baitil atiq inda an sa mimun ne harafin jarra to kenan in zaka yanka zaka dauko shi sai ka zo da shi nan ka'aba sai ka yanka amma da Allah subhanahu wataala yake cewa summa mahilluha ila albaitil atiq sannan gurin da za a yanka wannan dabba za a yanka ta ne a daɗaɗɗen gida in an ɗauke shi da a ce ma'ana ƙadim ko kuma ilalbaitul a ce gida mai ‘yanci wanda Allah bai bai wasu kafirai a duniya dama suka mallake shi an gane ko? Allah ya samu dace Allah ya ce wa kulli ummatin kowace al'umma ta muminai ja'alna man sakan mun sanya musu idi imam qurtubi yake cewa man sakan bi ma'ana aidatan mashru'a mun sanya musu wani idi da muka shar'anta musu duk wani al'umma da suka gabace ku mun sanya musu wani idi da muka shar'anta musu an fahimta wasa ko kuma man sakan ai dhabhan mun sanya musu wani yanka da suke yi don neman kusanci a gare mu liyadhkur ismallahi ala ma razaqahum dan su ambaci sunan Allah akan abun da muka arzita su da shi min bahimatil an'am na dabbobin gida ana in za su yanka dabbobi sai su ambaci sunan Allah su yanka da bismillah fa ilahukum ilahun wahid abin bautawan ku shine Allah guda daya falahu aslimu haka ne ko ma'ana ku tsarkake Allah shi kaɗai da ibada. Wa bashirin mukhbitin ku yi bushara ma masu tsarkake ibada su ga Allah, ayi mukhbitin bi ma'ana mukhlisina, wanda suke tsarkake ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wasu malamai suka fassara mukhbitin bi ma'ana mujtahidina masu ƙoƙari wajen ibada. Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa ilahukum ilahun wahid abun bautawanku shine Allah guda daya falahu aslimu gare shi za ku mika wuya ma'ana ku tsarkake ibada a gare shi wa bashiril mukhbitina ku yi bushara ga waɗanda suka tsarkake ibada ga Allah subhanahu wata'ala alladhina idza zukira Allah sune wa'inda duk lokacin da aka ambaci Allah subhanahu wata'ala ma'ana aka ambaci umarni daga gurin Allah subhanahu wata'ala wajilat qulubuhum sai zukatansu su tsorata suna jin tsoro in an ambaci sunan Allah ko suna da niyya wani abu sai su fasa ko sun yi mummunan kuduri an kace ku ji tsoron Allah aka kawo musu ambaton Allah sai zukatansu su karaya shine Allah ce alladina idza dhukirallahu sune wa'inda in an ambaci Allah subhanahu wataala wajilat qulubuhum ay khafat qulubuhum sai zukatan su surata was-sabirina ala ma asabahum kuma suna yin hakuri game da dukkan abin da ya shafe su kenan yana daga cikin wa'inda za a yi ma bushara da Allah ya ce wa bashiril mukhbitina ko haka ma wa bashiris sabirina alama asabahu su ma masu haƙuri akan abin da ya shafe su na musiba su ma ka yi musu bishara da aljanna wal muqimis sala su ma masu tsaye da sallah kamar yadda Allah ya ce Allah ce su ma ka yi musu bishara da aljanna kenan bishara da aljanna ta shafi mutane da yawa masu ikhlasi ma ayyukansu zuwa ga Allah Allah ce ya musu bishara da aljanna masu haƙuri akan musibar da ta shafe su suka yi daga Allah ne su ma ya musu bishara haka ma waɗanda suke tsaye da sallah kamar da Allah ya umarni su ma ya musu bishara da aljanna Allah ce wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyarwa daga cikin abin da muka arzitta su Allah madaukin sarki ya samu dace idan Allah ya baka dukiya baka yi masa rowa ba ka ciyar dan shi gwargwadon abin da ka fi ƙarfi Allah ya yi ma bishara da zai mai dama da aljanna abin da ya fi wannan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ya kuma ba mu ikon yi dan shi akwai wanda ya hada su har da ƙari tsanana manzo sallallahu alaihi wasallama yana cikin sahaba yake tambaya yau waye kai da mara lafiya abubakar ya ce gashi yau waye kaza abubakar ya ce gashi yau waye kaza abubakar ya ce gashi don haka akwai wanda ya hada su sannan akwai wanda ya sifantu da wasu bai samu wasu ba sai Allah yana so ya nuna muna ita aljanna kofofin da ake shiga ba kofa guda ba ce in an ka zo lahira in an tashi shiga wani sai dai ku haɗu a ciki shi wanga ya samu shiga aljanna ne saboda yana da ƙoƙarin sallah sai a ce ga ƙofarsu wanga yana da haƙuri wanga yana da kaza sai ga an zo an gami wani kuma duk inda ka duba sai ga kamar shi na ka gani saboda Allah mai karama ya rike nan ya rike nan ya rike nan Allah ka kai mu aljanna ta ƙofofin da ba mu yi tsammani Allah ya ce walbudna raƙuma wasu malamai suka ce da raƙuma da shanaye su ne ake ce da su albudun albaƙaru wal'ibin wasu ce a walbudun ana nufin raƙumai tagowanni ja'alnaha lakum min sha'airillah mun sanya muku su daga cikin alamomi na hajji gane ko abubuwan da za ku iya yankawa kuma samu babban lada kusan yanka zo ana magana hadaya da udhiya suna da bambanci udhiya suwa suke yin udhiya kuma suwa suke yin hadaya wanda suke yin hadaya su ne wanda suka je aikin hajji kun gane ko sai kuma suka samu riba yin wasu abubuwa to idan lokacin aikin hajji sai su yanka wani abu a matsayin hadaya sani kawan mu mafi yawanci mu mun je muna yin abin nan ne muna yin tamattu'i ne mu yi umara an mun kare mu yi yawo sannan lokacin hajji mu yi hajji kenan za mu yanka wani abu taƙarrubi zuwa ga Allah to na abu da za mu yankawa taƙarrubi zuwa ga Allah ana ce da shi hadaya ne kun fahimci hausa to wajen yin hadaya in son samu ne an yi buƙatar abu mai girman nama wajen layya kuma an yi son rago kun fahimci hausa ita kuma wajen hadaya an yi son raƙumi in baka da halin raƙumi ka sai saniya in baka isa yin saniya ka sai ƙatar rago abin da yi ƙasa da shi yasa Allah ya ce wani anan walbudna raƙuma da Allah subhanahu wata'ala ya halicce su ko kuma da shanaye da raƙuma ja'alna halakum mun hore muku su min shi'airillah na daga cikin alamomi na hajji ma'ana abubuwan da za ku iya yankawa bayan kun yi aiki hajji kun kare lakum fiha khair kuna da alheri a cikin su ma'ana alkhair anan thawab kuna da lada mai yawa da za ku samu in kuka yanka su manzo sallallahu alaihi wasallama sai da ya yanka raquma 63 da hannunsa mai daraja sannan ya ce ma ali zo ka ci gaba da yankawa kaga masu samu su yi ma Allah wani sai ya je makka yana da halin sayen goma ko ashirin makwaya sai ɗan rakumi ɗan rago ko kice bai da sai shi ai sadaka ta eh sadaka ce mun amma inda Allah ya yalwanta ma kai ma ka yalwanta an gane misali ko lakum fiha khair kuna da alheri game da ita mana yanka ta akwai dada mai yawa ya ake yankan Allah ya ce ga irin yankan da yake so amma ya an yi sabanin haka kuma ba a ci yankan bai ba amma wanda yake shi ne fakurullaha alaiha tsawaf ku ambaci sunan Allah akan rakuman ko akan rakumin sadda za ku yanka shi sadda yake tsaye an ɗaure masa hannun hagu yana kan hannu ɗaya da ƙafa guda biyu to haka ake son a yanka rakumin ba sai an kwantar da shi kamar yadda ake kwantar da rago ba kafa guda za a cira a ɗaure ta gaba sai a ɗauki wuka a cika masa anan ko a yanka shi anan an gama aiki shira kuma haka aiki yanka shi na san yanka na ya fi sauƙi in ga yi wuka mai ƙarfi da an bazga na sai a bar shi jini in ya gama zubiya sai ya buge shi sai ya faɗi amma in kun kace sai kun taushe raku ya fahimci da gaske taushe shi za ku yi a gasan ku za ku ga aiki jama'a Allah shi ne hakimun shi ya yi halitta shi ya fi kowa sanin halittar saboda ibada babu mashakka a ciki sai ce shira kuma ya hanya mafi sauƙi wajen yanka shi ku ɗaura ƙafa guda ku soke mai na ƙwarabu da shi injini ya gama zawa sai ya faci kenan ba addinin musulunci bai nake da wannan idai shi yasa Allah ya ce fadkurullaha alaiha sawaf nan ne ko na dawo baya ne fadkurullaha kato sai kun taro ni fadkuru ismallahi alaiha sawab inda ni sharhin ne yake dauke min ido sai da kun ga na gwamce ku dawo da ni an gane larabcin nake dauka in tai ku ambaci sunan Allah subhanahu wataala akan wannan dabbar da za ku yanka fa idza wajabat junubuha idan gefenta ya kai ƙasa mana in ta faɗi a gefenta da fakulu minha ko da kuka yanka duk da kun yanka ne dan mu ku ɗibi namun ku ci wa'imul qani'a haka ne ko Allah subhanahu wata'ala yace ku ciyar da wanda zai roƙe ku shine malamai suka ce alqani as-sa'ilul ladhi yaqna'u bis-sayf wanda ya roƙa Allah ce ku bashi sannan kuma ku ɗobi naman nan ku ba menene ina ne ake walmu'tar ko da kuma wanda yake shi kuma bai samu ya kai kuka zuwa gare ku ba shi ne wanda in za a yanka dabba zai zo shi kama muku ku yanki in za a hida ya kama muku duk jima zai ce yaya ana ta aiki ko a aiki ya yi kyau namu yake bukata amma bai ciya ku ba shi Allah ya ce ku ba shi shi ma. Gane ko? Akwai irin wannan mutane ko? Da haka masu hali ku rinka kula. Akwai talakawa a zagaye da ku kala biyu. Akwai talakan da in zub da kuɗi kake yi a hanya ana tsinta shi ba zai tsinta ba kuma zai roke ka ba. Ba wai dan bai da bukata ba. Ku bayan. Kun fahimci Hausa? da Allah yake siffanta siffan masu imani yace a cikin dukiyarsu suna bayar da shi ne lisa'il wal mahrum su mu'minai da Allah ya ba dukiya wanda suka fahimci addini in sun tashi raba dukiya suna ba wanda ya roke su jama'a kakka kosa da mai zuwa ce ba shi abin da zaka taimaka ma in dai kana da ka ba shi dan Allah dan Allah ya ce a ba su to baka gode Allah ba kai wanda ka je roko sa'annan ka rinka kula da yanayin mutane akwai wanda ba su da shi ba za su roƙe ka ba to ka ba su da haka Allah ka hore mana ka ba mu ikon yima waɗanda suke da bukata Allah subhanahu wata'ala ce wa kadhalika sakharna halakum kamar haka ne dai muka hore su a gare ku kun gane ko ma'ana waɗannan dabbobi da kuke amfani da su la'allakum tashkuruna dan ku gode wa Allah subhanahu wata'ala a bisa wannan ni'ima din da tukabbirullah ala ma hadakum ko ku rinka yin kabbara ga Allah ina na ba mu kai can ba ko yawwa wannan aya ta gaba ne wa kadhalika sakharna halakum kamar haka ne dai muka hore su a gare ku la'allakum tashkuruna dan ku gode wa Allah ya bisa wannan ni'ima da yamu kaga mutum bi sai su rike rakumi a yanke shi babu wata rigima me yasa saboda Allah ya hore yanzu inda kaga katon rakumi ya ci ya koshi mutum nawa za su yanke shi za su rike a yanke shi eh ka zo da yuka ɗaya rike aka alacen sai ka soka mai ka tayaka an gama ko ba gama ba amma yanzu a ce balagi mai ji da kanshi a ce za ku yanke shi kuma ya san yanke shi za ku yi da Allah mutuna za ka eh ai ko ka eh eh kaga zaki ko eh kaga zaki ai ba kira kun girma ba ko inda zai shigo ne a kallai to wagga ko haba abinda kai duk ku bar maganar zaki maciji a ce ɗan siririn maciji kama haka ya shigo a kanshi sai ya tuba a rasa inda ya fada in ba sa makaratun da za a tashi ana mai hoda muna shi ba ashe inda za ka kwamfiyarin ka gano al'amarin Allah shi ne yake da hikima shi yake da tsari sai ya hore maka raƙumi doki jaki saniya suna da ƙarhi suna da girma amma sai ga karamin abu wanda bai taka karya karya ba kana iya take shi ka wuce amma sai ya sama damuwa da za ka shigo ɗakin wanda ta ce to wallahi maciji ya shigo ɗakin da na neme shi na rasa to wallahi in ba sa'a da waya akwa da cikin ɗakin da Allah mun gode ma da wannan nema da kai mana duk da an kashe shi eh amma ba su yadda ba ka Allah ya sa mu dace Allah mun gode mu Allah ya ce layyana lalaha lu'umuha naman abinda ake yanka na hadaya ko na layya bai kaiwa ga Allah wala dima'uha ko kuma jini baya kaiwa ga Allah walakin yanaluhu taqwa minkum sai da jin tsoron Allah ku shi yake kaiwa gare shi kadhalika sakharaha lakum kamar haka ne dai Allah ya kore wa'annan dabbobi a gare ku dai tukabbiru Allah ala ma hadakum dan ku yi kabarbari ga Allah akan shirye da ku da ya zuwa ga musulunci la ce wa bashirin muhsinin kai ma masu kyautata aiki ga Allah da aljanna kai musu bishara da aljanna mun yi bayani akan muhsinai ko an ka ce muhsini shine matsayi kololuwa daga cikin maratibuddin an ka ce wani ya kai matsayin muhsini shine mai ya'budullaha ka'annahu yarallah shine wanda ke bautawa Allah kamar Allah yana ganin sa don in ka kai wannan matsayi to kana cikin wanda aka yi ma bishara ka sani cewa mu kuma ka aljanna ce Allah ya kai mu wannan matsayi inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake bayar da kariya game da waɗanda suka yi imani ma'ana da manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma alqur'ani ma'ana Allah yake ba su kariya game da kafaran makka inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur Allah baya son duk mutumin da yake mai yawan ha'inci ne kuma mai yawan kafircewa ga Allah Ubina lillazina yuqataluna bi annahum zulim an yi izinin yin ramuwa ga duk waɗanda aka zalunta duk wanda ake yaƙa a da yanzu an yi musu izini na ramawa saboda an zalunce su in ce malamai sun ce wannan ayar ita ce aya ta farko da aka sabkar wadda take ba da izinin arama kamo manta kafin a yi hijira sahabbai suna cikin bani ana zalintarsu an kwace musu dukiya an kwace musu kaya suna ce wa manzo Allah za su rama za su yi hari manzo Allah ce ba a yi min izini da na yaki ba lokacin da aka yi hijira a Madina sai Allah ce to yanzu fa an muku izinin ramuwa ga duk inda suka zo suna yaƙafa. Kun gane ko? Kafin a ta yaƙi, amma dai yanzu an ba da dama mutum yana iya ya ba da ya kare kansa. Shi yasa Allah ya ce, "Uzina an ba da izini, lillazina yuqataluna game da wanda ake yaƙa." Kun gane ko? Allah ya sa mu dace. Me yasa aka yi musu izini bi annahum zulimu? Don kafirai sun zalunce su. kuma Allah ya ce wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah mai iko ne akan basu nasara wannan ayar idan musulmai sun fahimce ta suna da ita wallahi sun huta babu ranar da kahirai za su ci nasara kan masu imani duk yadda zaka ga ana mummukan musulmai rana ce dai ake jira ta cin nasararsu amma ba za a yi galaba akan su bane abinda yake faruwa a filistini yanzu kahiran duniya suna jin daɗi suna ganin su suke da malaka su suke da ƙarfi su suke da makamai ana dai jiran rana ne wallahi sai Allah ba musulmai nasara akan kafiran duniya gaba ke ai sahabbai da suka zo suka rike addini ƙarhin makaminsu da adadinsu bai kai adadin mutanen filistini ba ma da suka rike Allah suka mai da al'amari ga Allah Allah cika alƙawarin shi gare su suga shi sun yi rinjayi akan kafiran duniya to haka ma musulman duniya in muka rike Allah muka koma ma Allah kafiran duniya ba sa yin galaba akan Allah ya ba mu nasara akan su Allah ya ce allazina ukhriju min diyarihim sune wa'inda aka fidda su daga cikin gidajen su bi gare haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba ma'ana ba tare da sun yi wani laifi ba in ma sun yi laifi ne Allah ce ga laifin su illa an yaqulu rabbuna Allah wasiri dan sun ce Allah ne ubangiji mu shi Allah ne su inda sun ce Allah ne Ubangiji su ta sun yi laifi an amshe musu gidaje an kore su an haraba musu an hana su da kayan kasuwanci suka ce sun hankula sun bi Allah sun bi manzon Allah da Allah wanda an kai ma wannan an yi musu abin mai girma ko ba ya musu ba shagon ka yanzu a ce an kwaci saboda ka yi imani da manzo duke ka a ce an amshi ka gina kankariren gida a ce an amshi ka ce kaya da ka ga manzo wayo sai wani dan iska ya cika ciki ya ce sahabi kaza dan girman Allah wannan zai albarka a rayuwar shi kai da fi sabilillah ma an kace sai ka koma gehe ka dauko mai daddiya kasa wanda Allah da kai ne yake ba da shaida a kansu saboda Allah sun bar gidajensu sun bar matayensu an amshi musu dukiyarsu suka ce sun yarda saboda musulunci wai sai wani ya ce ma ai sahaban nan akwai munafikai cikin su ai ba sai an ce ma baki ya kama shi wallahi duk wanda yake gangancin suka ga sahabban manzon Allah wallahi yana dauko wuka ne yana soka makansa kiyaye ba a gama wa lahiya wallahi ba a gama lahiya jagoran shedanun afirka wanda yake jagorancin wannan akida yau ina ma kuma shi take daga cikin albarka ta ilimi ina guda wanda ya gare ta dole ka dan aka gani sai an koma ga da kan mu girmama abinda Allah ya girmama sahabban manzo Allah mun girmama su mun girmama annabinmu mu mu walakanta sun walakanta annabi mu wanda walakanta annabi kuma ya walakanta Allah wanda ya walakanta Allah ba zai gama lafiya ba a rike wannan da kyau tambihi na ƙarshe da zan yi muna yau ba sahabi ba malami da kake gani naman sa guba ne idan ka ci naman malami kamar ka ci guba ne ba ta barin komai ta dade sai ta ma inna saboda haka ɗaliban ilimi da suke aibanta wasu maluma wai dan ba malaman su na ba wallahi ba kwashi lahiya wani sai gani in ba malami na ba kowa ba malam na to ka dauka a ranka kowa ba malam bane amma kyale su kakka shiga harkar su taba su guba ne bane ne ba a kyakkyawan ƙarshe daga in lamar in ra'ayin malami bai yi ma ba to saman ido amma kakka shiga al'amarin shi kakka shiga rayuwar shi kai tunanin zub da mutuncin shi kake tunanin faɗin mummunan magana a kansa ya dai shi can shi da Allah zai rage ka to ku iya bakinku Allah ya samu daji Allah ya ce walaula daf'ullahi nasa ba'dhum ba'dhum bi ba'd ba dan tun kuɗe wa Allah da yake wa mutane ba sashin su da sashi da huddi matsawami da an rusa wuraren ibada shi ne asawami wuraren ibada na rukuban amma a ce manyan malamai na yahudawa wabiya'un da kuma iglis-iglis shi ne kana'is salawatun da wuraren ibada na majusawa wa masajide da kuma masallatayya na musulmai wanda suke yin sallah wurare ne wanda yuzkaru fi hasmullah kinan nan wa masajid yuzkaru fi hasmullah nan magana tana koma ga masallaci kenan da an rusa masallatayyan da ake ambata sunan Allah a cikin sa Allah madaukin sarki ya samu dace Allah ya ce inna Allah laqawiyyun aziz lalle Allah aka wala yansuranna Allahu man yansur ko Allah zai taimaki mai taimakon addininsa Allah zai taimaki mai taimakon addininsa inna Allaha laqawiyyun aziz Allah mai karfi ne gagarare azizun kuma mabwayi Allah ya samu dace kenan abinda wannan ayar take so ta gaya mana a ƙarshe ba dan wani ba to wani da bai sharuwa ba yau ba don a yi jihadi kahirai inda sun sun in sun taba musulmai za a kwashe lahiya da yau sun shahi musulmai a bayan ƙasa kamar yanzu munan wasu da suka yin sata saboda sun san in sun yi sata akwai polisai da bari su bari kodan ko polisai su kama su kun gane ko yanzu wani yana jin haushinka yana son ya laɓe ya buge ka amma yana tsoron in ya buge ka kai ya shiga hannun alkali to za a yanke mu hukunci kenan wasu ba su rayuwa sai da wasu kenan ba dan Allah ya sanya wasu na ba wasu kariya ba to da babu zaman duniya a takaice dai kenan Allah subhanahu wataala ya ce allazina in makkannahum fil ard su masu imani kenan in muka ba su tabbatuwa a bayan ƙasa aqamus salata za su tsayar da sallah ma'ana a kamusa bi ma'ana a tammus salata za su cika sallolin nan guda biyar kamar da Allah ya umarni sannan wa atawuz zakata za su ba da zakka na dukiyoyinsu wa amaru bil ma'ruf za su rinka umarni da magana ta kwarai malamai suka ce al ma'ruf shine at tauhid za su rinka umarni da kalmar la ilaha illallah a cewa aka ta Allah da bauta wani hau anil munkari za kuma su yi hani game da mummunan aiki shine kafirci da abin da ya kama da shi walillahi aqibatul umur kyakkyawan ma'ana ƙarshen al'amura ga baki ɗayansu to ga Allah ne suke komawa ma'ana ilallahi turji awaqibul umur fil akhirah ƙarshen al'amura a lahira suna komawa hannun Allah ne ana duk abin da ya biyo baya yana da kai karshen shi ne ga Allah subhanahu wata'ala wa in yukadhibuka in suka karyata ka kai manzo faqad kudhibat qablahum faqad kadzabat qablahum qaum nuh to ai mutanen nuhu sun karyata annabi nuhu kafin mutananka kinan kafin su su karyata ka to mutanen nuhu sun karyata shi wa adun su ma adawa sun karyata annabinsu wa samud da kuma samudawa su ma sun karyata annabin su annabi salih wa qawmu ibrahim su ma mutanen ibrahim sun karyata shi wa qawmu lut da kuma mutanen lut wa ashabu madyan da kuma mutanen madyan kun gane ko su ne mutanen shu'aibu kenan Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da lissafa mana wa kuzziba Musa shi ma annabi Musa mutanansa sun karyata shi da yanka je ana magana mutanen annabi Musa kaka dauka banu Isra'ila ne kadai mutanen annabi Musa a fir'auna da ya kafurce wa annabi Musa shi ma yana daga cikin mutanen Musa ko ba haka bane idhhab ila fir'auna innahu tagha kenan ba banu Isra'ila bane kadai mutanen annabi Musa to wa'incan da Allah ya ba mu labarin an halakar da su sanadiyar kafirce su da annabi Musa idan suna daga cikin wanda suka karyata annabi Musa alaihi salam isa Allah nan yake ba mu labarin yace wa kuzziba Musa muka an karyata annabi Musa shine mutanansa wa inda suka imani su Allah yace fa amlaitu lil kafirina sai ni jinkiri makafirai ثم أخذتهم سنن daga bana kama su da ukuba fa kaifa kana nakir ka duba ka ga yadda kamuna yake game da abun da na kyama na kafirci mana ka zo ka debi ukuban da nake ma wanda yayi abun da bana so a ƙarshen sa an fahimci Hausa nakiri bi ma'ana inkari mana ka zo ka ga yadda nake yin inkari game da shirka game da kafirci inda kaga ina azabar da nake musu to da za ka yi mamaki irin in mutum yi abin da ba na so inda ta yi saka masa Allah maɗaukin sarki ya samu dace kaga sai Allah ya nuna mana a ƙarshen aya ya yi jinkiri makafirai haka na ko ba haka bane ashe duk wa'incan da suka ƙaryata annabawansu ba wai rana guda bane aka halakar da su a an ba su tazara an ba su lokaci suka yi ta abin da suke yi sai dai daga ƙarshe Allah ya kama su ya musu hukuma su ma mutane na manzo ana so a nuna masa shi haƙuri duk da yake ganin sun daɗe suna masa wata rana dai sai labari kuma yanzu gashi abin ya zama labari Allah subhanahu wataala ya ce faka ayyin min qaryatin ya ce garuruwa da yawa nan labari yake ba sa faka ayyin bi ma'ana kam min ahadil qarya kam nan sai zama faka ayyin sai zama khabar ake ba sa inda ya zo bi ma'ana kam kam sai ta zama khabariya ce ba istifhamiya ba ce ma'ana gari da yawa ana nuhi anan ma'abuta garuruwa da yawa a halakna ha da muka halakar da mazauna wannan gari wahiyar zalim wannan garin ta yi zalunci ai ana nufin mutanen da ke zaune cikin garin sun yi zalunci inda sun yi shirka sun kafircewa Allah fahiya khawiya sai ga ta rushe ala urushiha akan rufin da take da shi mana da ga gidaje ga mazaunansu Allah ce muka rusar da garin gabaki daya saboda sun yi mana kafirci ba mu san su inda zaka zo cikin wannan garin da gaskiya abubuwan da zaka gani wa bi'rin mu'attala da rijiya wadda take garuwa cikin ta amma babu mashaya ruwan shine bi'rin mu'attala idan aka ce mutane sun mutu cikin gida ga baki daya akwai rijiya mai ruwa wannan rijiyar me za ta yi ta ita tana mutuwa ne to a zai sha ruwan idan ta zama irin mu'attara ga rijiya nan a yashe wadda ba ta da wani amfani saboda ma'abuta garin Allah ya halakar da su sanadiyar kafircin da suka yi shine laysa alaiha ahbab kowa a wurinta wa qasrin mashid da kuma gini mai tsawo shi ma babu kowa a cikinsa irin manyan ginan da Allah ya so ya bari don su zamo aya ga 'yan baya Allah ce inda za ka shiga garin sai ga gidaje nan babu kowa ka je wuraren da samuda suka yi zama sai ka ga ga abubuwan nan alamomi an zamna a gari amma babu kowa wani guri sai ka ga kama waɗanda suka yi zama za su iske ka kuma babu su Allah ya halakar da su shi ne Allah ke ba mu labari garuruwa nawa ne da suka yi mana kafirci mun halakar da ma'abuta zama garin nan rijiyar da suke shan ruwa muka bar ta gatanan ba ta da wani amfani babu mashayar ruwa a gare ta sannan gidaje manya da suka yi mun kashe su babu kowa a cikin su wannan ayar ta Allah tana nan tana aiki hayyan wanda bai bi Allah ba karshen da yake nan karshen alewu kasa falam yasiru fil ardi shin su ka kuma anna wanda suka kafirce wa manzo da su ake da kafirai na yanzu hayyan afalam yasiru fil ard shin su wa'inda suka kafirce wa manzo suka ki imani da Allah ba sa yin yawo a bayan ƙasa eh in suka yawo a cikin ƙasa fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha za su samu zukatan da za su hankalta da ita bana zukatan su za su samu su tunani su yi hankali da wannan ayar ne wasu maluma suke tambaya su kuma bayar da amsa akan wannan aya wai shin hankali na mutum a cikin kwakwalwa yake ko a cikin zuciya ba gane ba gobe na ƙara tambaya ko kuma an gane tambaya me dalilin ka nace a cikin zuciya yake
yau yana manta amma da
to an samu sabani ko to yanzu ne ku je ku binciko muna to shi ne ai abin da ke so yi muna ishara wasu malama da wannan aya suke kafa hujja ko suna da zuciyar da za su yi tun hankaltu da su kun bai hausa da wannan ayar ne wasu malamai ke kafa hujja ce ashe hankali yana ga zuciya ne ba ga kwakwalwa ba wasu kuma na ganin saɓanin haka mallawa adam to an gane ko aw adhanu yasma'una biha ko kuma suna da kunne da za su ji gaskiya su yi aiki da ita fa innaha haka ne ko la ta'amal absar ita kallon ba ta rufe idanuwa menene ake nuhi inna mana kalimatu shirk fadin kalma ta shirka ko aikin da Allah baya su la ta'mal absar ba ta rufe ido na hakika shirka kafirci ga Allah ba ido ne yake ruhewa ba walakin ta'amal qulubul lati fi sudur tana rufe zukatan da suke cikin cikin kirji ne mana mushriki gashi da ido amma idan ba sa gane masa alheri saboda zuciya ta lalace shirka ta mamaye zuciya idan komai ka kwatanta mai ya kalla bai gane ba kenan kafirci da shirka zuciya yake mamayewa ba ido wannan ko da akwai ido ba su da wani amfani don kana gani ba ka aiki da gaskiya mai amfanin ganinka ba ku shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa maimaita aya a falam yasiru fil ard shin su masu kafircewa Allah ba za su yawo a bayan ƙasa ba ne fatakuna lahum qulubu ya'iluna biha sai su kasance suna da zukata wanda za su hankaltu da su dan sun ga ayoyin Allah a bayan ƙasa aw adhanun yasma'una biha ko kuma ya zamanto suna da kunnan da za su yi ji ji na hakika na jin tsoron Allah ba ji wanda ba zai amfani ba fa innaha ya'ni an-nazratu bighairi ibra ita kallo wanda baya kawo maka tunani na kwarai ko kuma kalimatu shirki ita kalma ta shirka da take aukawa mutum la ta'amal absar shirka ba idon da mutum ke kallo da shi bane take makamciwa lakin ta'amul qulubul lati fi sudur sai dai zukatan da suke cikin kirazan mutane su ne suke makancewa su ne ba sa gani shi yasa manzo Allah ya ce ala inna fil jasadi lamudghah ko a cikin ko saurara a cikin jikin mutum akwai wata tsoka fa idza salahat salaha al jasadu kullu in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru wa idza fasadat fasada al jasadu kullu in ta lalace dukkan jiki ya lalace ce zuciya tana da matukar muhimmanci ga mutum na adam akwai da abin da zai gyara ta a nisanci abin da zai lalata ta saboda yana zama sanadiyar lalacewa mutum ɗan adam Allah ka samu dace akwai lokaci ko to ana nuna mun lokaci yayi dan za mu takaita abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan shi inda muka kuskure Allah ya a tsaida wannan a kawo mana takardar